بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين uku ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin daidai wanda ya daidai da sha shida ga watan mai 1999 muna karatun littafin al'aqidatu tahawiyya sharhi da ta'alikin babban malamin hadisi sheikh muhammad nasiruddin al-albani hafizahullah kafin mu ci gaba da karatun wannan littafin muna ainihin addu'a ta musamman ga babban malami baban abdullahi Abdulaziz ibn Abdullahi bin Baz wanda Allah madaukakin sarki yawa rasuwa a daren Juma'a wadda ta gabata wanda ainihin ne daidai da 29 ga ainihin wato wannan wata da ya fita watan Al-Muharram wannan hijira na da shekara 1420 daidai wanda ya daidai da 13 ga watan Mai 1999 idan jama'a basu manta ba dama muka ce a cikin wannan karatu da muke na wannan littafi al-aqidatu fahawiyya akwai wuraren da bukata za ta kai mu akan sai mun duba sharhin wannan babban malami shi Allamatul Jazira bin Baz wanda wannan sharhi kamar yadda kake gani dan takaitacce ne matuƙa kwarai da gaske a hannuna to bukata za ta iya kama mu mu duba shi kamar yadda ainihin na bayani tun a shimfiɗar karatun wannan littafin to wannan malamin bin Baz idan ba ku manta ba mun kawo ainihin takaitaccen tarihin shi a can baya a inda muka ce an haife shi ainihin hijira na da shekara ranar 12 ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da talatin wato ya shekara casa'in daidai kenan a duniya sa'annan Allah ya karɓi ran shi an yi musu sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a da ta gabata kuma aka rufe shi a madina Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya saka mishi da alheri game da tarbiyya da yawa mutane akan aƙida da manhaji da manhaji na salafus salih Allah madaukakin sarki ya maye mana gurbin irinsu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abubuwan da ya karantar ko ya rubuta waɗanda suke daidai Allah ya bashi ladan su Allah ya saka mishi da alkhairi abubuwan da ya kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya yafe shi Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kambin ba da gafara Allah ya yafe mishi kurakuran shi Allah ya ɗaukaka darajojin shi a gidan aljannar firdausi idan jama'a ba su manta ba muna gaba ta 23 a wannan littafin a inda al-Imam Fahawi yake cewa wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa mashi'atihi komai da ka gani yana gudanuwa ne da ikon Allah da kuma nufin Allah duk abin da ka ga ya afku to wannan abu Allah ne ya kaddara haka Allah ya so wa mashi'atuhu tanfuhu abin da Allah ya so shine abin da yake zartuwa la mashi'ata lil ibadi ba wai abin da bayi suka so ba bayi ba su da wani abu wanda suke so wanda zai zama dole ya tabbata kamar da in Allah yake so dole ya tabbata illa ma sha'a lahum sai abin da Allah ya so wa bayi fama sha'a lahum kana abin da Allah ya so ya samu bayan shi sai ya same su wa ma lam yasha lam yakun duk abin da Allah bai so ba babu yadda za a yi wannan abin ya faru wannan ita ce aqidar mu ita ce aqidar magabatan mu tun daga kan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ainihin sahabban shi da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa to jama'a idan ba ku manta ba a yayin da ainihin muka karanta wannan gaba sai muka zo muka fara sharhinta a inda muka fara jin ainihin wato sharhi dangane da akwai wasu batattu waɗanda suke da mummunar aƙida akasin haka suna ganin cewa akwai abin da Allah yake so amma abin sai gagara yiwuwa gare shi akwai kuma abin da Allah baya so sai wannan abu ya fi ƙarfin Allah sai afku a duniyar nan to mun fara jin waɗannan munanan aƙidoji sai lokaci ya ƙure mana a yau sai malam ya ce wa qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala malamin musulunci ibn taymiya Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya ce sun makalatil qadariya sa'annan masu bin aqidar qadariya wato yan qadariya ba yan qadiriya ba akwai bambanci tsakanin yan kungiyar qadariya da kuma yan kungiyar yan dariƙar qadiriya to masu bin aqidar qadariya waɗanda suke musun kaddara waɗanda suke kore ta suna nuna ba kaddara duk abin da kaga ya faru ba Allah ne ya kaddara ba to wannan yan kungiyar suka ce huwa la yuhibbul kufra wal fusuqa wal isyana Allah baya son kafirci da fasikanci da sabon Allah wala yuridu zalika kuma baya nufin haka ya faru bai nufi haka ya faru ba amma abin ya fi karfin shi ne ya faru fa yakunu ma lam yasha dan haka sai ya zama abin da Allah bai so ba sai ya afku tunda Allah baya son kafirci bai son fasikanci bai son sabon Allah bai kuma nufi haka ta faru ba amma sai zan duk da bai nufi haka ta faru bai so haka ta faru ba sai ta faru wa yasha'u ma lam yakun kuma Allah yakan so wani abu wanda yake ba zai yi gare shi ba aqida qadariya kenan dangane da ainihin wato kaddara wa qalat ta'ifatun min al-musbita wasu kuma kungiya daga cikin masu tabbatar da kaddara ba masu korewa ba su kuma sai suka fahimci tabbatarwa amma a kuskure suka ce ma sha akana abinda Allah ya so ya faru sai ya faru wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai so ya faru ba ba zai faru ba wa idan to a karkashin haka kad aradal kufra Allah ya nufi kafirci wal fusuqa da fasikanci wal isyana da kuma saɓon Allah ma'ana ya nufi su kaddaru su abku walam yuridhu dinan amma a addinance bai nufi haka ba amma cikin kaddarar shi ya kaddara haka amma a addinance bai son haka au aradahu min al kafir ko kuma suka ce Allah yana nufin kafirci ainihin wato da saɓon Allah da fasikanci ga kafiri walam yuridhu min al mu'min amma Allah bai nufi haka bai kaddara haka ya faru ga mumini ba dan haka sai suka ce fa huwa lidhalika yuhibbu al-kufra wal fusuqa wal isyan a karkashin waccan magana Allah na son kafirci da fasikanci da saban Allah amma a kaddarance kenan a yadda ya tsara amma wala yuhibbuhu dinan a addinance kuma Allah bai son ai kafirci ko ai fasikanci ko ai saban Allah wa yuhibbuhu min al-kafir kuma suka ce Allah yana son ainihin wato kafirci da fasikanci da saban Allah daga kafiri kafiri in yayi to Allah yana son haka daga gare shi wala yuhibbuhu min almu'mini amma baya so daga mu'mini abinda su kuma waɗannan suka faɗa kenan to menene babban malami shaykhul islam abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn taymiya al muhaqqiq menene zai ce sai ce wa kilal qawlain khata'un mukhalifun lil kitabi was sunna wa ijma'i salafil umma wa a'immatiha kaji inda manyan malamai ke zage kwanduwar su su fuskanci duniyar nan su rushe abin da kuke ganin daidai ne ba yadda za ku yi tun da qur'ani da sunna su shine madogararsu yace duk waɗannan zantuka guda biyu da na 'yan kadariya da na su ainihin wasu masu tabbatar da kaddara amma a kuskurance yace duk kuskure ne mukhalifun lil kitabi wa sunna ya saba ma alqur'ani da sunna wa ijma'i salafil umma ya kuma sabawa haduwar magabatan wannan al'umma wa a'immatiha da kuma limaman su fa innahum domin su tun daga hada daga alqur'ani da sunna da ijma'in farkon al'umma da limaman al'umma muttafiquna ala annahu ma sha Allahu kana magabatan mu gaba ɗaya sun haɗu akan cewa abin da Allah yake so shi yake kasantuwa shi yake afkuwa wa ma lam yasha lam yakun abin da Allah bai so ba ba zai afku ba wa annahu la yakunu shay'un illa bi mashi'atihi na cikin aqidan magabata suka ce babu wani abu da zai kasance sai da nufin Allah sai Allah ya so haka wa majmu'uhu a takaicen takaitawa magabata suka ce ala annahu la yuhibbul fasada Allah baya son barna wala yarda li ibadihi al-kufra kuma Allah baya yarje wa bayin shi su kafirci wa anna al-kuffara yubayyituna ma la yarda min al-qawl kuma daga cikin kafirai akwai waɗanda suke zantutukan da Allah madaukakin sarki baya yarda da su to aqidan magabata kenan duk abin da ka gani a duniyan nan Allah ya halicce shi Allah ya kaddare shi amma Allah madaukakin sarki baya son kafirci bai son mugun abu sabanin waɗancan da suka ce gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki baya son waɗannan abubuwa kuma ba shi ya halicce su ba amma sun faru ne ta hanyar sun fi ƙarfin shi ma'anar magana su kenan su kuma waɗannan suka ce a'a Allah yana son kafiri da ya kafirci a ƙarƙashin haka kaga ba zai fushi da kafircin kafiri ba kenan tun da yana so gare shi amma mumini ne in ya kafirci Allah zai fushi da shi shine ibnu taymiya yace a duk waɗannan zantuka biyu ba daidai bane abin da ke daidai shine duk abin da kaga ya afku a duniyan nan na alkhairi ko na sharri Allah madaukakin sarki shi ya halicce shi Allah shi ya kaddara haka ta faru amma tare da haka Allah baya son mugun abu kuma bai ce ayi ba amma shi ya kaddara kuma haka ta faru kamar yadda Allah madaukakin sarki shi ya halicci annabi Musa ya mai da shi annabi Musa manzon Allah ya halicci Fir'auna ya mai da shi ya zama kafiri makiyin Allah to Allah madaukakin sarki shi ya halicci wancan shi ya halicci wannan shi ya kaddar wancan ya imani ya manzanci shi ya kaddar wancan ya kafirci ya ki Allah amma Allah na son annabi Musa yana yarda da shi amma Allah na kin Fir'auna kuma Allah baya son Fir'auna jama'a mun fahimci wannan a takaice sai ainihin malam yace wannan aya ce ta 108 cikin suratul nisa'i sai a kasa malam yayi wata lamba wata alamar tauraruwa sai yace ka duba majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya a cikin mujalladi na shida shafi na ɗari ɗaya da goma sha biyar zuwa ɗari ɗaya da goma sha shida za ka ga cikakken bayani dangane da matsalar kaddara jama'a ina fatan jama'a an fahimci wannan sai kuma yace wa qad sharaha zalika al-allamatu ibn al-qayyim fi shifa'il alil akwai babban malami wanda yake almajiri ne ga shekul islam ibn taymiya shi kuma ya yi sharhin wannan matsala dalla dalla a cikin littafin shi mai suna shifa'ul alil daga shafi na 120 zuwa shafi na 134 dama shi wannan littafin gaba ɗaya yana magana ne akan kaddara da kuma hukuncin Allah shifa'ul alil na ibn al-qayyim akan wannan matsalolin ibn al-qayyim ya tattara yake magana akai yace faraji'ahu malamin yace ka koma ka duba wannan littafi fa innahu muhimmun domin wannan littafi yana da matukar muhimmanci zuhairu shawi shi wanda ya buga wannan littafi shine ya danyi wannan ta'aliki wanda yake da al-maktabul islami wadda ke dimashq sham Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to kun ji wannan ita ce aqida ahli sunna aqidar malamai magabata tun daga kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma ainihin manyan malamai da suka biyo baya daga cikin sahabbai da tabi'ai dangane da al'amarin kaddara kar ku manta ya jama'a tun farko malam ya fara wannan littafi ne dangane da bayanai na aƙidar mu game da haƙoƙin Allah abin da ya fara cewa na qulu fi tauhidillahi game da ɗayanta Allah don haka yanzu duk abubuwan da yake faɗi a nan har yanzu yana sharhin ɓangaren farko ne na la ilaha illallah cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu har yanzu bai ƙetaro kan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jama'a mun gane wannan da kyau ko sai ya ci gaba ya ce wa yahdi man yasha'u Allah yana shiryar da wanda ya so wa ya asimu kuma ya tsare wanda ya so wa yu'afi kuma ya kiyaye wanda ya so haka Allah madaukakin sarki yake fadlan in kaga Allah ya yi haka to falala ce Allah ya wa wanda yake so ba dan kafiwa na iya zikiri ba ba dan kafiwa na kokari ba a'a falalar Allah ce in Allah ya so sai ya mai da ainihin annabi Musa ya zan manzan Allah Allah ya wa annabi Musa falala kenan da kuma Allah ya so sai ya mai da fir'auna kafiri shi kuma wannan Allah madaukakin sarki ya mai adalci kenan bai zalunce shi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai ya ce wa yubillu man yasha'u kuma Allah yana batar da wanda ya so wa yakhzulu ya tabar da shi wa yabtali sai ya jarabce shi da kafirci adilan wannan adalci ne ga haƙƙin Allah ba zalunci bane Allah shi yayi mu amma ya mai da wasu muminai ya mai da wasu kafirai duk wanda ya ga ya zama mumini yana bin Allah to ya gode wa Allah kai ya dagawa ba kwazon shi bane falala Allah ce Allah ya so shi da ita zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u falala Allah ce yana bada ita ga wanda ya so ba dan kafi wani kan kira ba wani yana can balarabe ne ba quraishe ne ba ainihin wato bane abdul muttalib ne dan uwan uban annabi sallallahu alaihi wasallama uban su ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallama amma da Allah ya so sai ya ɗaga shi a cikin halitta tun farkon addinin musulunci ya la'ance shi ya tsine mai albarka ya zan ba wanda zai karanta qur'ani daga bakara hannasa sai ya tsine wa mishi albarka kuma wan uban annabi ne shine wa abu lahabi tabbat yada abi lahabin wa tabbe kawun annabi ne da kyan shi da asalin daraja shi da komai amma da Allah ya mai adalci sai mai da shi kafiri kuma ya la'ance shi a cikin alqur'ani duk wanda zai sauke qur'ani sai ya la'ance shi duk da darajar shi mecece darajar tashi a ɗabi'ance za a ce ai wan uban annabi ne amma da ike Allah ya so shi da kafirci sai tabbatar da kafirci gare shi wannan adalci ne gare shi da Allah ya so sai girmama wani bakin bawa sunan shi zaidu Allah madaukakin sarki ya sa shi wa annabi hidima ya rubuta alqur'ani da dumudumin shi daga sauka daga saman bakwai Allah ya ambaci sunan shi a cikin alqur'ani kaga wannan kuma falala ce Allah ya wa zaidu dan haka kowaye kai kaga kana bin Allah sau da kafa kar ka sake ka yi wa wanda ka ga yana saɓon Allah fagawa kar ka nemi ji da kai ka gode wa Allah falala Allah ya maka shi kuma da kaga Allah ya mai da shi haka din nan to wannan kuma cikin hikima ce da adalcin Allah haka Allah ya so ya kasafta abu jama'a mun gane wannan da kyau ko malam ya ce wa kulluhum dukkan bayan Allah da shiryayyun da batattun ya taqallabuna fi mashi'atihi suna kai da komowa ne a cikin nufin Allah haka Allah ya nufe su kafiri da kaga yana kafirci to haka Allah ya kaddara mishi mumini da kaga yana imani haka Allah ya kaddara mishi baina fadlihi wa adlihi tsakanin falala da adalcin Allah mumini duk kai da komawar shi da yake falala Allah ce kafiri duk kai da komawar shi da yake a kafirci adalcin Allah ne yayi mishi raba daidai kenan yanzu kai ko da zaka dauki ɗanka wannan ka bashi mota wancan kuma ka hana shi ba za a ce kaya adalci ba dan ba kai ka halicce su ba haihuwar su kadai kai aro aka baka ajiya aka baka aka ce kuma dole sai kai rabo daidai a tsakaninsu amma shi ko Allah da ike mallaka shi ne ƙirar shi ce halittar shi ce sai ya ɗauki imani ya ba wani ya kuma ɗauki kafirci ya haɗa ga wani sai ya zan ya adalci kenan daidai wa daida bai zalunci wancan ba wancan daraja Allah ya daraja shi wannan kuma Allah madaukakin sarki ya mishi adalci ba za a ce Allah ya zalunce shi ba jama'a mun gane wannan da kyau ko malam yace wa huwa muta'alin anil abdad Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka ya fi ƙarfin abokan tarayya kishiyoyi Allah ya fi ƙarfin kishiyoyi wal andad da abokan tarayya Allah ya fi ƙarfin kishiya jama'a Allah ya fi ƙarfin abokin tarayya wahdahu la sharika lahu din nan a komai ka tabbatar da cewa shi kadai ne bai da abokin tarayya da zarar ka saka wa Allah abokin tarayya sai ya fushi da kai ibadar da kai sai tarwatsa ta yace baya so don haka al-Imam Muslim ya rawaito hadisi sahihi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace Allah madaukakin sarki ya ce ana aghna shuraka ya an shirki duk cikin waɗanda ake wa shirka ba sa fushi yace to ni kan wadatacce ne na fi karfin a haɗa ni da wani wani za ka je ka bauta mishi kuma ka je ka bauta wani bai damu ba amma Allah madaukakin sarki ya ce shi ya wadatu in dai za a yi mai kuma a yi wa wani to baya so ya ce wanda duk ya bauta min kuma ya je bauta wa wani to na rabu da shi da bautar da ya da wanda ya bauta wa amma ni bana so in ya so ranar alkiyama sai ya je wurin wanda ya bauta mishi din nan shi kadai ya je biya shi amma Allah baya so a nan duniya shi yasa ka guji shirka ya kai dan uwa musulmi duk wanda ya maka wa'azi akan shirka ka tabbatar da cewa baka da masoyi a duniyan nan kamar shi amma so da dama abin babu daɗi saboda ana taɓa ka ne kai tsaye ana taɓa abin da yake ainihin da kake da bukata ne akan shi sai dai baka son shi kamar so da dama yaronka yana fama da gyambo shi a yadda yake so a je a siyo mishi lemo a siyo mai naman kaji ya ci abin da yake so kenan amma abin da yake bukata dangane da lafiyar jikin shi ko da yake shi baya son haka shine a kai shi wurin likita a danne shi a wanke jamban nan a zuba magani shine abin da yake bukata amma shi kuma a ɗabi'ance ba haka yake so ba kai kullum abin da kake so in aka zo yi maka wa'azi a gaya maka wasu kissoshi a gaya maka wasu tatsuniyoyi a gaya maka abubuwan da za ka ji ka yi farin ciki to asali wannan kake so amma shari'ar musulunci ita ke da ta cewa a kanka sai a dubi menene ka fi bukata babu abin da ɗan adam ya fi buƙatar a mai bayani a duniyan nan kakaf irin shirka da tauhidi shi yasa kuka ga a cikin surorin da suka sauka makka shirka da tauhidi su ne fage mafi faɗi da allah maɗaukacin sarki ya fi bayani a kai don matsala ce wadda yake da an samu tangarɗa sai allah ya ainihin janye ka daga cikin layin waɗanda yake ƙauna allah yana saka maka ƙiyayya ko ka shiga uku ka kaɗe allah ya shiryar da mu malam ya ce wala radda liqaba'ihi babu wanda ya isa ya tunkuɗe hukuncin Allah idan Allah ya riga ya hukunta kaza ya kaddara kaza ya tsara kaza babu wanda ya isa ya rushe wannan hukunci wala mu'aqqiba li hukmihi kuma babu mai bibiyar bayan hukuncin Allah ya ce to a kafa kwamitin bincike dangane da hukuncin da Allah ya a bincika a ga in ya dace a karba in bai dace ba to ainihin a ki karbe shine wala radda li hukmihi wala radda li qaba'ihi ya yi hukuncin a ce ba a yadda ba babu wanda ya isa wannan wala mu'aqqiba li hukmihi ya yi hukuncin sai a ce ai wannan hukunci za a yi bincike a bi bayan wannan hukunci babu wanda ya isa ya ɗayan biyun ba kafa kwamitin binciken ba ba binciken ba ba kuma tunkuɗe hukuncin Allah ba babu wanda ya isa ya haka wala ghaliba li amrihi babu wanda ya isa ya rinjaye al'amarin Allah ba wanda ya isa ya fi karfin al'amarin Allah al-imam tahawi sahibul aqidati was sunna yace amanna bi zalika kullihi mu su imamu tahawi mu salafawa mun yadda da haka duk baki daya wa'aikanna kuma mun tabbatar da anna kullum min indihi duk daga wurin Allah ne madaukakin sarki to a takaitan takaita daga farkon littafin zuwa yanzu to ka ji cikakkiyar aqidar mu dangane da Allah kenan duk abin da ake buƙatar mu faɗa dangane da Allah to mun gama faɗe anan ko idan an yi dogon bayani ko an takaita bayani ko an yi gajeren bayani amma duk aƙidar mu da ta shafi Allah maɗaukakin sarki to daga farkon littafin nan zuwa yanzu to ka gama jinta wahdahu la sharika lahu din nan cewa Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya a wajen bautar shi da wajen sunayen shi da wajen siffofin shi to duk waɗannan matsalolin an gama sharhin su anan a takaice dan haka tauhidin salaf ya danganta ne ya dogara ne a jikin abin da Allah ya faɗa da abin da Annabi ya faɗa a cikin alqur'ani a cikin sunna mai tsarki don haka ba a buƙatar dogon bayani irin waɗannan bayanan sun isa bayanan nan duk da aka yi maka a kula aka ɗan yi maka sharhin su a takaice to sai malam ya ce mun yadda da su gaba ɗaya kuma mun tabbatar da cewa duk abin da kaga ya faru to daga wurin Allah ne to yanzu ya rage ka ji aqidar mu dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda mutane suna da sabani tun daga ciki har wajen musulunci game da aqidar su dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dangane da al'amarin wajen musulunci baki ɗayan duk wanda bai shiga musulunci ba to bai yarda da cewa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bane to kaga waɗannan babu shakka akan kafircin su to dangane kuwa da cikin musulunci to al'amura sun an samu sabani kwarai da gaske akwai mutanen da sun yarda Muhammadu manzon Allah ne amma ba su yarda shine cikamakin annabawan Allah ba ba su yarda shine na ƙarshe ba a cikin musulunci akwai irin waɗannan waɗanda ke danganta kansu ga musulunci sun yarda cewa shi manzon Allah ne ba su ƙaryata kamar waɗancan kafirai ba amma sun ce shi ɗaya ne daga cikin manzannin Allah amma ba shine na ƙarshe ba akwai su waɗannan tawaga ce guda ko tawagogi ne da dama a cikin musulunci akwai waɗanda yake sun yarda annabi manzon Allah ne kuma shi cikamakin annabawa ne amma suna ganin cewa ya kamata wajen karɓar umarni da dokoki to a rinka ana gwamawa da na annabi da kuma na wani to shine muke son mu yanzu ka ji matsayinmu domin mun ce wani dandali ne yanzu da muke bayyana aƙidar mu don haka sai malam ya ce wa anna muhammadan abduhul mustafa ka sani da cewa lallai muhammadu bawan allah ne kuma zaɓaɓɓen allah fiyayyen halitta aƙidar mu kenan tabbas mun yarda cewa muhammadu manzon allah ne kuma bawan Allah ne kuma fiyayyen halitta ne daga cikin bayan Allah wa nabiyyuhul mujtaba kuma annabin Allah ne wanda yake ainihin tsarkakakke daga cikin ainihin mutane baki daya ma'ana Allah ya tsarkake shi sannan ya fitar da shi sannan ya mai da shi al-mustafa bambancin al-mustafa kenan da al-mujtaba duk asalin kalmar daga zaɓe ne amma in suka haɗu to sai su ɗauki kowace ya kamata ta ɗauki ta ma'anar al-mustafa wanda yake fiyayyen halitta da aka ainihin wato zaɓo shi a cikin halitta sai zan fiyayye wannan kuma a cikin fiyayyun halittu da ake gani annabawa da manzanni sai Allah ya sake tsarkake shi shi kuma sai daga darajar shi a kansu in ka haɗa duk halittu gaba ɗaya to annabi shine al-mustafa Allah ya zaɓo shi ya fi kowa in ka haɗo kuma fiyayyu daga cikin halitta su ne annabawa da manzanni to a cikin su ɗin kuma annabi al-mujtaba ne sai aka tsarkake shi aka fifita shi a kansu salawatullahi wa salamu alaihi wa rasuluhu murtaba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma Muhammadu manzon shi ne al-murtaba yardajjen Allah dama murtala da Bahaushe yake cewa asalin kalmar kenan murtala da Bahaushe yake cewa al-murtaba ne yardajjen Allah to amma Bahaushe saboda akwai yankewa sai ce al-murtala sai ce murtala amma al-murtaba ne yardajjen Allah wannan kalma malam yayi sharhinta a ƙasa yace ilam ka sani ya kai ne karatu haka kuma ya kai ne saurare anna kulla rasulin nabiyun ka san cewa dukkan manzo to annabi ne ina misalin wannan kamar a ce misali duk mutumin da kaji an ce profesa to tabbas yana da ilimin sakandare ko ko zai yi a ce profesa ne amma bai da ilimin sakandare bai kai ba ya zama tsirkaniya kenan ashe abin da ake nuna maka annabta daraja ce wadda ke ƙasa da manzanci to don haka duk inda aka ce manzo to yana ainihin sama da annabi don haka ya ce dukkan manzo annabi ne walaisa kullu nabiyin rasulan amma ba dukkanin annabi ne manzo ba jama'a mun gane duk inda ka ji general na soja to meja ne ya taba zama mejo amma duk mejo ne general aha to ka fahimta kenan don haka duk inda manzo yake annabi ne amma ba duk inda annabi yake manzo ba sai ce wa kad zakaru furuqan bainar rasuli wan nabi hakika malamai sun faɗi bambance bambancen da ke tsakanin manzo da annabi taraha fi tafsiril alusi yace in kana son ka ga waɗannan bayanai ka je ka karanta tafsirin al-imam al-alusi ruhul ma'ani tafsiri ne na alqur'ani juz'i 30 ne mujalladi 15 za ka sha ilimi ilimi mai yawa game da al'amura baki ɗayansu babban malami ne balarabe mutumin ƙasar iraki wannan malami ya zo ya tafsiri ya sa mishi ruhul ma'ani wato ruhi na ma'anonin sirrorin alkur'ani in ya warware maka wasu matsalolin sai kaga har yanzu masu ilimin kimiyya da fasaha na boko har yanzu karatunsu bai kai ba amma musulunci tuni karatun shi ya wuce nan to sai dai illa anna ashabahu lam yaqumu bihi waɗanda suka biyo bayan waɗannan malaman ba su miƙe sun haɓaka abin sun yi bincike a kai ba wallahi yanzu turawa bincike suke ta yi dangane da alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta gano alheran da ke ciki amma da yake bature in ka ji munafiki to bature kenan bature ba zai yadda ya sallama wa annabi ba tun da ya kafirce sai dai kalilan daga cikinsu za su gane al'amuran gaskiya ne daidai ne amma sai su ce wai ka'idar bincike ta hana su musulunta wacce irin ka'idar bincike ta halattar maka ka je ka bincika ka ga alherin da ke ciki ka ɗauko amma ka ki yadda Allah wadaran wannan ka'ida ka duba tafsirin ruhul ma'ani a cikin juz'i na biyar shafi na ɗari hudu da arba'in da tara zuwa shafi na ɗari hudu da hamsin wa gairihi da kuma ainihin wato wani tafsirin daban za ka ga bambance-bambancen da aka kawo me bambanci tsakanin manzo da annabi sai ce wala'alla al'aqraba me yiwa abin da yafi kusan zama daidai daga cikin zantutukan malamai sun yi zantuka da yawa jama'a wasu ma sun ce babu bambanci da manzo da annabi duk ɗaya ne wasu suka ce akwai bambanci to me bambancin suka yi ta kawo sai yace maganar da tafi kusan daidai annar rasula man bu'isa bi shar'in jadidin in aka ce manzo to shine wanda aka aiko shi da sabuwar shari'a kamar wa kamar manzon Allah annabi Isa ya zo da sabuwar shari'a kangar bai yi amfani da shari'o'in da ke kafin shi waɗanda suke kama ainihin shari'o'in a annabi Musa da makamantansu an ba shi tashi annabi Musa manzon Allah ne an ba shi shari'a sabuwa kar wan nabiyyu in kuwa aka ce annabi man bu'isa li takriri shar'i man qablahu wanda aka aiko dan ya tabbatar da shari'a waɗanda ke kafin shi dan haka zaka ji annabawa a cikin banu Isra'ila suna da yawa annabawa a cikin banu Isra'ila suna da yawa matsayinsu kamar matsayin malamai ne a cikin wannan al'umma duk malami in ya tashi in dai musulmi ne to qur'ani zai dauka da hadisi ya wa'azi ba zai zo da nashi ba to duk annabi in ya zo bayan annabi Musa cikin bani Isra'ila in ba annabi Isa ba to wannan attaura yake dauka ya wa'azi da ita dan haka sai a ce shi annabi ne wato ya zo ne dan ya tabbatar da manzancin annabi Musa da littafin annabi Musa attaura dan haka su annabawa ne don haka kar kai mamaki sai kaga in an zo ana tafsirin alqur'ani a ce yahudawa suna kashe annabawa rana ɗaya sai su kashe annabi ɗari uku sai ka ce a'a to yaya aka samu annaba a'a annabawan yadda ka ga malamai kamar yanzu a ce garin da lissafa malamai rana ɗaya ba a iya samun ɗari biyar fiye ma to saboda haka yadda ka ga yawan malamai a cikin al'ummar nan tamu su kuma haka yawan annabawa suke sai Allah ya wa annabi wahayi sai ce ya ɗauki wannan littafi na annabin kafin zamanin shi ya wa'azi da shi to sai a ce shi annabi ne ba manzo ba malam ya ce to wannan magana ita ce mafi zama daidai daga cikin zantutuka manzo shine wanda aka bashi sabuwar doka annabi shine wanda aka ce zo ya aiki da dokar wanda ya zo kafin shi dan haka sai malam ya ce wa huwa bi tab'i ma'murun bi tablighihi to kaga a tabi'ance in har kuwa an ce wannan annabi ya dauki shari'ar da ta gabace shi ya tabbatar da ita to a tabi'ance an umarce shi da ya isar da ita kenan ya tashi wa'azi da ita ko iz domin kuwa min al-ma'lumi sanannen abu ne annal ulama a ma'amuru na bizalika malamai su kansu an umarce su da su dauki littattafan annabawan da suka gabace su su wa'azi da su ko to malam yace fahum bizalika aula to annabawan da suka zo bayan manzanni su suka fi cancanta haka misali malamai an ce su isar da sakonnin annabawan da suka gabace su da manzanni ko to annabawa kuma aka ce su ne mutanen da ake musu wahayi su dauki littattafan da suka zo kafin su su tabbatar da ita su tabbatar da su ashe su ɗauka su isar kenan dan in aka ce malami yayi wa'azi to ashe cewa annabi yayi wa'azi ya fi dacewa kun fahimci wannan don haka sai ya ce fahum bi zalika aula dan haka annabawa su suka fi cancanta kenan da a ce to su tashi su yi wa'azi din ma ba malamai ba tunda dai har malamai ma aka ce su yi da littattafan da suka gabace su tashi ashe annabawa ma su aka fi dacewa da a faɗa haka sai ya ce kama la yakhfa kamar yadda wannan magana ba boyayya bace ina fatan jama'a sun fahimci wannan to sai malam ya ci gaba da bayyana aqidar mu dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace wa annahu khatamul anbiya'i kuma shi manzon Allah cikamakin annabawa ne cikamakin annabawa ma'ana abu shine cikamaki to wani abu ne wanda yake da akwai gurbi a cikin shi akwai gibi bai cika ba sai aka ce to ga wani abu cikamaki ya ya cika sashi to annabi shi cikamakin annabawa ne wa imamul atqiya'i kuma manzon Allah shi ne ainihin shugaban duk wasu masu tsoron Allah duk tsoron Allah ka kakaf kowaye kai annabi ne kai ko manzo to manzon Allah shine shugabanka sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk abin da kake ganin cewa in kai kaza ba tsoron Allah bane in ka duba manzon Allah yayi to kai kawai manzon Allah ya fi ka tsoron Allah don haka annabi ya umarci sahabbai da su yi kaza aka dan samu tangarda sai ni ke ce kun dai san na fi ku tsoron Allah duk zuhudin ku duk tsoron Allah ku na fi ku aka tafi aikin hajji ko umra sai annabi ya ce su yanka dabbobinsu sai suka ki lokacin da aka tafi umra kafirai suka hana annabi shiga makka annabi ya ce su yanka dabbobinsu shikenan umra ta ya Allah ya bada lada sai suka ce a to ai ga mu ga ka'aba ba mu shiga ba kuma mu yanka a bayan gari manzo Allah ya ce ku yanka tunda sun hana mu shiga tayi sai suka nemi jin abin bai shigan musu yadda suke so ba sai manzo Allah ya miƙe ya ce kun dai san na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku bin Allah shikenan sai kowa ya sallama jama'a mun gane don haka aure wasu sahabbai suka ce ba za su yi aure ba wasu suka ce ba su sake kwanciya bacci wasu suka ce kullum azumi manzo Allah yake na fi ku tsoron Allah amma ni ina da mata ina kwanciya in bacci in tashi in yi ibada ina azumi wata ran ina cin abinci wanda duk ya kyamaci sunnar da nake bi to wannan mutum ba ni bashi shi yasa me ya tsoron Allah biyayyar Allah a karkashin dokar da manzon Allah ya zo da ita shine tsoron Allah ka fahimci haka don akwai mutane da dama suna nan suna bin wasu irin ibadoji wai su suna ga tsoron Allah ne da su mutum ba zai kwanta akan katifa mai taushi ba ba zai sanya matashin kai ba da an taba sai ce shi yana tsoron Allah wai shi yana ga yin wannan ba tsoron Allah bane a'a tsoron Allah ga haƙƙin wannan ka ci halal ka sha halal ka sa halal ka kwanta a halal shine tsoron Allah Allah yake kul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li ibadihi wa tayyibati minar rizq abubuwa na tsarki da Allah ya halitta wa bayan shi da na ci da na sawa wane ne ya haramta babu wanda ya haramta tunda ba wanda ya haramta duk abin da ya ban shari'a ta halatta maka shikenan sai ka halatta wa kanka jama'a mun gane wannan to manzon Allah shine shugaban masu tsoron Allah wa sayyidul mursalin kuma manzon Allah shine shugaban manzanni baki ɗayan su to wannan gaba ma malam yayi sharhin ta ga ta yace qultu ash-shaykh Muhammad Nasiruddin al-Albani yace qultu sai na ce hadhihi al-aqidatu ثبتت في أحاديث كثيرة مستفيضة wannan aƙida ta tabbata a cikin ainihin hadisai masu yawa waɗanda suka zo ta hanyoyi masu dama wace aƙida aƙida game da ainihin cikamakin annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama ita yake ishara gare ta jama'a wannan matsala mai muhimmanci ce saboda akwai fitina wadda ƙasar ingila ta haddasar a wannan zamanin da muke ciki dangane da wannan aƙidar ta cikamakin annabci wadda in allah ya so za mu yi sharhinta tun daga yau in lokaci ya bayu da izinin Allah har zuwa karatutukanmu na gaba ka tabbatar da ka fahimci abin da ake nufi daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani annabi balle a samu manzo to wannan aqidar ta tabbata a cikin hadisai masu yawa mustafiba idan malaman hadisi suka ce hadisi mustafibi to suna nufin hadisi mashhuri hadisai baki ɗayansu da kake jin ana cewa annabi ya ce sun zo mana ta ɗayan hanyoyi biyu ne hanya farko ita ce mutawatir hanya ta biyu ita ce ahad mutawatir shine hadisin da aka samu ya zo tun daga asalin isnadin shi tun daga kan sahabbai a samu tarin sahabbai masu yawa kama a samu sahabi goma ya ruwaito cewa annabi ya ce sai a samu kamar tabi'ai goma ko talatin sai su ruwaito wannan maganar daga waɗannan tarin na waɗannan tarin sahabbai sai su ma su isar har zuwa kai kanka ko ku da kuke hukunta wannan hadisi sai a ce ya zama mutawatiri to da sauran sharuɗa da malaman hadisi suka kawo ma'anan mutawatiri mutane masu yawa mutanen kirki waɗanda an san ba yadda za su haɗu akan ƙarya wa annabi sallallahu alaihi wasallama su ruwaito magana kaza sai a ce mutawatiri to duk inda hadisi mutawatiri yake sahihi ne kama hadisan da ke magana akan sauka ainihin annabi isa a ƙarshen duniya za mu zo mu magana akan su insha Allah hadisai ne mutawatirai kama hadisan da ke magana akan zuwan yajuju da majuju da hadisan da ke magana akan fitowar dajjal da bullowar rana daga yamma da azabar kabari da shafa akan hufi duk waɗannan hadisai baki ɗayansu sun zo ta hanyoyi birjik daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda duk ya ƙaryata su to ya zama kafiri yanke babu shakka akan haka to hanya ta biyu da hadisai suka zo mana su ne ainihin ahad in an ce ahad ba ana nufin hadisin mutum ɗaya ba a'a ahad ana nufin duk hadisin da yawan jama'ar da suka ruwaito shi ba su kai mutawatir ba to sai a ce ahad to sai a ce ya kasu kashe uku daga cikin ahad akwai wanda ya zo ta hanya ɗaya shi ake kira garibi in an ce garibi ba bako ake nufi ba wannan isa terminology wani kanikanci ne na malaman hadisi sai ka je sun kwankwasa kanka sun koya maka garibi ba bako ba babu hadisi bako garibi ana nufin wanda ya zo ta hanya ɗaya shine garibi kama hadisin innamal a'malu bin niyyati hadisi ne garibi hanya ɗaya yake da ita rak ita ce daga Umar sannan hadisin at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillah wannan tahiya da muke mu malikiyan kasashen nan wannan hadisi garibi ne cewa ya zo ta hanya ɗaya ba shi ke nuna raunin shi ba nan ana bayanin hanyar da ya zo ne misalin yanzu waɗannan hadisan innamal a'malu bin niyyati garibi ne amma sahihi ne hadisin at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi garibi ne amma sahihi ne dan haka dan an ce hadisi garibi ba an faɗi ingancin shi bane ko rashin ingancin shi an faɗi ta yadda ya zo ne jama'a mun gane wannan da kyau ko kamar kai ne a ce wannan ya je makka ta jirgin sama wannan ta jirgin ruwa wannan ta ƙasa shin yanzu ana faɗin kuɗin da ka biya ne ko ana faɗin ta yadda ka zo ne ana faɗin zuwan ka lafiya ne ko ko da haɗari a ana faɗin ta abin da ka zo to in aka ce garibi wanda ya zo ta hanya ɗaya in aka ce aziz ba wai gagararre ba babu wani gagararren hadisi wannan ma terminology ne wata kalma ce ta kanikancin malamai na hadisi suna nufin hadisin da ya zo ta hanyoyi biyu hadisi in ya zo ta hanyoyi biyu sai a ce mishi ainihin garibi a sai a ce mishi aziz jama'a mun gane wannan to wasu malamai kamar su abu ali aljubba'i sun ce babu yadda za a yi hadisi ya zama sahihi sai ya kai hanya biyu a ƙarƙashin wannan magana ta su duk wani hadisi garibi ba'ifi ne to wannan magana ta su kuskure ce su sun ce duk hadisi ba zai zama sahihi ba ko da ya cika sharaɗin inganci matuƙar hanya ɗaya yake da ita a ƙarƙashin maganar su to duk gariban hadisai ba isai ne suka ce hadisi bai zama sahihi sai in ya zo ta hanya biyu a wannan kuskure ne in dai ya inganta ko hanya ɗaya ce to ya zama sahihi ya kuma zama hujja akan kowa wanda ya zo ta hanya biyu shine aziz wanda ya zo ta hanya uku zuwa da sama da uku amma ba su kai a ce mutawatir ba to shine ake kira al-mashhuru shine kuma ake kira al-mustafidu duk abu ɗaya ne ga sahihiyar magana cewa hadisi mashhuri jama'a ba suna ne na inganci ba kar mutum ya jawo maka hadisi ya ce ha ba hadisin mashhurun zai iya yiwa hadisi mashhuri ne amma ƙarya ne kamar hadisin yau musamikum yau harikum ran azumin ku ran layyaku wannan hadisi mashhuri ne amma hadisin ƙarya ne dan haka in an ce hadisi mashhuri akwai shuhura ta ilmance ya zo ta hanyoyi uku akwai shuhura ta luga a larabce shahararren abu shine ne wanda aka san shi ko ina kamar utlubul ilma wa bisin duk inda ka je makarantar ɗaliban ilimi yan islamiya sun san utlubul ilma wa bisin amma mashhurin hadisi ne akan harshe amma bai da isnadi ko da na ƙarya mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka an ce mashhuri hadisin da ya zo ta hanya uku to akwai wasu yan bid'a ne da suka ce duk mas'ala aqida to sai in hadisin ya kai mutawatiri amma idan hadisin garibi ne hanya ɗaya ce ko azizi ne hanya biyu ce ko mashhuri ko mustafidi wato hanyar da take uku zuwa sama da uku matukar bai kai mutawatiri ba suka ce wai ba za a yarda da wannan aqidar ba to su ne a shekul albani nan ya fara ishara gare su yake cewa wannan aqida ta cewa annabi cikamakin annabawa ne to ta tabbata a cikin hadisai masu yawa waɗanda suka zo ta hanyoyi mustafidai talakkat hal ummatu bil qabul al'umma musulunci sun karɓe su sun yarda da su وقد ذكر الشارح yace mai sharhin wannan littafi shi ibn abul izzi al-hanafi kenan ya faɗi fi safhati tafi'a wa sittina wal mi'a at-tab'ati rabi'a a cikin bugu na hudu a shafi na 169 wato a cikin bugu na tara sabon bugu kenan a shafi na 159 wanda al-maktabul islami suka buga ya faɗi ta'ifatan minha ya faɗi wani bangare na daga cikin waɗannan hadisai falturaja minha yace a koma a duba minhu a koma a duba daga cikin wannan sharhi akwai amfani a ciki jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana hadisan da ke magana dangane da cewa annabi cikamakin annabawa ne waɗannan hadisai sun inganta sai dai ba su kai haƙƙi na mutawatiri ba to duk da ba su kai haddi na mutawatiri ba sun tabbata don haka za a iya tabbatar da aƙida a kai al'ummar musulunci tun daga magabata har waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa sun karɓe su to shine malam ya ce yana da kyau a koma cikin wannan sharhi don a ga wani bangare na daga hadisan to kamar yadda dama muka yi alƙawari tun a farkon karatun littafin cewa idan ta kama za mu ɗan rinka koma cikin sharhin don haka kaɗan daga cikin abin da mai sharhin ya ce bayan da ya kawo wannan maganar sai ya ce kala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce walakin rasulallahi wa khataman nabiyina dama Allah ya ce manzon Allah ba uban kowa bane cikin ku sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo ne na Allah Muhammadu manzon Allah ne sannan cikamaki ne na annabawan Allah to mutanen da ba su yarda da aƙidar cewa a ce annabi cikamakin annabawa bane waɗannan hadisan sai suka illanta su da cewa ai tunda ba su kai mutawatirai ba to ba za a karɓi matsala aqida game da su ba to ta iya ka ce to ai ga ayar qur'ani qarara ta ce manzon Allah khatam cikamaki sai su ce a'a ai akwai qira'ar da ta ce khatim zobe ne na annabawa ado ne na annabawa shi ba wai shine cikamaki ba amma ado ne na annabawa amma ba shine cikamaki ba to shine sai malam yace suratul ahzab aya ta 40 wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace masali wa masalul anbiya'i misalin yadda nake da sauran annabawa ka masal qasrin uhsina bunyanuhu kamar gini ne da aka kyautata shi aka samu wani kankararren gida aka kyautata shi waturika minhu mawdi'u ladina sai aka bar wani bangare ɗaya da ya kamata a ce an sa wani bulo a ce an yi gini jama'a an yi filasta an yi fenti an yi duk gyare-gyare amma a tsakiyar katanga daga cikin katangun sai zanga wata kafa wadda ya kamata da an sa tubali ɗaya ce to misali na da sauran annabawan kenan fatafa bihin nuzzaru sai masu kallo suka yi ta kewaye wannan gida ya ta'ajjabuna min husn bina'ihi suna kyakkyawan sha'awa suna ganin sha'awar ginin yayi kyau illa mawdi'a tilka labina sai wurin da wannan bulo yake ba a sa ba sai su ce amma dai gaskiya ba dan wannan wuri ba da gini ya cika la ya'ibuna siwaha in ba wannan wurin tubali ba ba inda suke aibantawa sai ce fa kuntu ana sadattu mawdi'a tilka labina ni muhammadu manzon Allah ni ne na cike gurbin wannan tubali khutima biyan albunyan da ni aka cike ginin wa khutima biyan rusulu kuma da ni aka cike manzannin Allah bayan ni babu wani manzon Allah wannan hadisi al-Imam Ibn Asakir ya ruwaito shi da isnadi sahihi a cikin littafin shi Tarihu Dimashq al-Imam al-Bukhari da Muslim su ma sun ruwaito wannan kwatankwacin wannan hadisi a cikin wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna li asma'an ina da sunaye kowa ya karkada kunnan shi duk sunan da manzon Allah bai kira kanshi da shi ba Allah bai kira kanshi da shi ba ahir karka sake ka kira manzon Allah da wannan sunan kayo manzon Allah ƙarya baka shiga wuta sai ka tuba shi yasa ɗahe da kuke cewa annabi ku tuba ko yasin da kuke ce mishi wai manzon Allah shine tsahe wannan tsahe baha da Allah ya kira shi wai manzon Allah ne baha manzon Allah ne yasin ku tuba sabon Allah ne babu dalili daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har suna in ka danganta wa manzon Allah wanda ba nashi ba Allah bai yadda ba dan kai yanzu zaka yadda a kira mai gidanku na bara saboda Allah ba sunan babanka na bara ba sai a ce Idris na bara a cire sunan babanka Muhammadu sai a sa nabara zaka yadda zaka ce an yi muku bid'a a to sunan babanka baka san a ce nabara sai na manzo Allah ne zaka kirkiri wani abu kawai shikenan sai ka sa yace ina da sunaye ana Muhammadu ni ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa aikin shaidan ne ku sa wa da Muhammadu kuma ku koma kuna ce mishi mamma biyayyar shaidan ne Muhammadu to Muhammad din nan haka za a ce mishi wa ana Ahmad ni ne Ahmad kar ku ce mishi Ahmadu ko Ahmadi Ahmad din nan a ce mishi Ahmad kar ku bi turawa ku ce Muhammad wannan sharrin turawa ne shin bature bai iya faɗin wasalin AD ne yana iyawa amma shegantakar bature sai ta sa in ya zo sunan annabi Muhammad sai lalata bakin shi wai shi bai iya cewa Muhammad sai ce Muhammad ka ji shegantaka Ahmed sunan annabi kawai zai wa haka amma duk sauran annaba zai iya faɗe daidai saboda kiyayya jama'a ku fahimci wannan da kyau shi yasa ana ce maka Ahmed ka ce a daina a rinka ce maka Ahmad wa anal mahi ni ne mai share kafirci yamqullahu biyal kufra da ni Allah zai share kafirci wa anal hashiru ni ne alhashir alladhi yuhsharu nasu ala qadamayya wanda yake za a tashi mutane akan kafafuwa na ma'ana manzon Allah an tashe shi a dandalin alkiyama yana tsaye akan idan shi kuma za a yi ta tashin sauran mutane wa anal aqibu kuma ni ne na ƙarshe wal aqibu alladhi laysa ba'dahu nabiyyun abinda ake nufi da aqibu wanda bayan shi babu annabi wannan ainihin hadisi kamar yadda ka ji shi dinnan al-Imam al-Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Darimi da Imam Malik da Imam Ahmad da Humaydi da al-Imam al-Tahawi da Ibn Abi Shayba da At-Tayalisi dukkan su sun ruwaito shi da ainihin isnadi sahihi jama'a mun ji wannan da kyau sa'annan har wa yau hadisi ya sake zuwa sahihi a cikin sunan Abi Dawuda da musnad na al-Imam Ahmad da ainihin littafin Hilyatul Awliya ita al-Imam Abu Nu'aym al-Asbahani da kuma sahihu Muslim ya zo da wani bangare na wannan hadisi annabi ya ce wa innahu sayakunu min ummati kazzabuna salasuna za a samu makaryatar annabta masu yin ƙarya annabta baya na guda talatin kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun kowa zai ce zo zo ce shi annabi ne a bayan annabi za a samu karti talatin za su zo su ce dukkan su kowa ya ce shi annabi ne wa ana khatamun nabiyina ni ne cikamakin annabawa in baka gane ba sai annabi ya ce la nabiyya ba'adi babu annabi a bayana a cikin wani hadisin har wa yau wanda al-Imam Muslim da Tirmidhi da Ahmad suka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce fuddiltu ala alal anbiya bi sittin an daukaki darajata akan sauran annabawa da darajoji guda shida na farko utitu jawami al-kalim an bani hikima wajen jawabi manzo Allah yana da hikimar jawabi jawabin da baka share shati biyu kana yi sai shi a cikin sadara ɗaya sai a fahimta sallallahu alaihi wasallam ku duba duk har yanzu sharhin maganganun shi ake har yanzu ba a gama ba shi ko da ya tashi in yi gajeruwa kenan har cikin sahabbai in yi sai su dade suna sharhi wani surtu bin ru'bi kuma an taimake ni da firgita kafirai in aka ce annabi zai kai wa kafiran ƙasa kaza hari da wata guda sai su watse sun firgita sallallahu alaihi wa sallama wa uhillat li al-ghanaim kuma an halatta min ganima al'ummomin da in suka yaki suka tara ganima sai wuta ta zo daga sama sai ta cinye to Allah ya karbi jihadin su kenan mu ko wannan al'umma sai aka a bai inganta ba mana abaka ake yawo da shi aiki eh wani ne yake tambaya akan wasu hadisai da muka gada iyaye da kakanni cewa ta'rifu ni qabla an ta'budu ni ba mu za a ce me dalilin da bai inganta ba ku da kuka kawo ku ne za mu ce ina isnadi in kun kawo isnadi sahihi a shikenan amma babu isnadi kuma kun ce annabi ne yace ai Allah ne yace ka babba ƙarya ma danganta ma aka yi san sama gaba daya ta'rifuni qabla an ta'buduni sai a ce ainal isnad babu isnadi to shine malaman hadisi ke kira batil mashhuri ne ya shahara duk malaman kasa Hausa an kaje suna da shi a baki amma an kace i kawo isnadi sai faɗa maka wani littafi da aka rubuta muta akhir jiddan tsakanin littafin da manzo Allah sai ya samu shekara 1200 to in kace ina isnadin wannan malamin zuwa kan annabi cewa annabi ya ce Allah ya ce ta'rifuni qabla an ta'buduni wa kaifa ta'buduni wa lam ta'rifuni har zuwa ƙarshe gashi Allah ya kiyaye idan idan mutum ya kawo maka hadisi afwan abin da ake nema shine kai ka neme shi da ya kawo maka abin da ke tabbatar da wannan isnadi in babu babu magana kenan ai ai al isnadu min ad-dini wala lal isnadu la qala man sha'a ma sha'a isnadi addini ne ba dan da shi ba da wanda yaso ya faɗa abin da yaso duk su tijjani din nan ne yasa muka karyata su ba su kawo mana isnadi ba da sun kawo isnadi tiriyan tiriyan sahihi daga annabi ka isa ka ce ƙarya ne a to ko kuwa ai ba wani laifi ya maka ba a laifin da ya Allah yawa da ya ki kawo isnadi ya kuma ce Allah ya ce annabi ya ce shi yasa ku yi a hankali game da duk sanda zaka bude baki ka ce Allah ya ce ko annabi ya ce ka binciki dalili tukuna irin zantuttuka da mutane suke dangantawa akwai matsala fa jama'a ka rufe bakin ka fa da annabi ya ce ko dai ka faɗi alkhairi ko kai shiru wannan yana cikin jawami'ul kalim din kenan abin da zaka faɗi kana da dalili zuwa ga Allah ko ga annabi sai ka faɗi ana cikin zance sai ka ji mutum ya ce ai Allah ya ce tashi in taimake ka sai ka ce a wata aya ko a wani hadisi na qudsi ko ku akwai aya Allah ya ce tashi in taimake ka ka ce iyayen mu Hausawa sun ce tashi in taimake ka kawai shikenan iya shine wannan hadisin Hausawa ne da aka gada kabiran an kabirin ko Allah ya shiryar da mu sai ce wani surfi bin ru'bi wa uhillat li al-ghanaim an halatta min ganima cewa ya halatta in ci ganima ba daidai bane a kona ta kamar mutanen da an suka yaki sai wuta ta zo daga sama sai ta cinye Allah ya karbi jihadin su kenan wa ju'ilat li al-ardu tahuran a wa masjidan kuma an sanya mini ainihin wato ƙasa ta zama wurin tsarki ko uhuran wa masjidan wato abar tsarki ce in baka samu ruwa ba sai kai taimama sannan kuma duk inda ƙasa take to masallaci ce a zamanin da idan sallah ta kama wani mai bin addinin wani annabi dole sai ya je inda masallaci yake mu ko yanzu in sallah ta kama ka koda ba masallaci wurin sai kai wannan sassauci ne na addinin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ursiltu ila al-khalqi kaffa annabi yace an aiko ni zuwa ga halittu baki daya wa kutima biyan nabiyuna kuma da ni aka cike annabawa mahallin shahid kenan wannan hadisi dama mun faɗi waɗanda suka ruwaito shi jama'a musulmi waɗannan su ne kaɗan cikin hadisan da a sheikh muhammad nasiru din albani yake ishara a kansu cewa mai sharhi ya faɗi wasu daga cikinsu jama'a mun ji su da kyau ko sai malam ya ci gaba da cewa sai ce fahiya tusidul ilma waɗannan hadisai suna fa'idantar da ilimi wal yaqin da kuma tabbas yanzu mun samu ilimi tabbas me ilimi tukuna shine ka san abu a haƙiƙanin yadda yake in aka ce ɗauko fanka sai ka je ka ɗauko rediyo to baka da ilimi game da fanka kuma baka da ilimi game da rediyo ya zama kai jahili ne akan su kenan to don haka me ilimi shine sanin abu a fisa yadda yake me jahilci shine suranta abu a sabanin yadda yake don haka yanzu waɗannan hadisai suna fa'idantar da mu cewa yanzu muna da sani sani na haƙiƙa tabbas cewa annabi daga shi babu wani annabi abinda hadisan ke nuna mana kenan misali kwatance akan haka dan ka fahimta in ka bude bakinka kana magana muryar da kake magana da ita shin kana da shakka akan cewa muryar ka ce kana da dukkan tabbashi da yaƙini akan cewa magana ka ce to haka ake son ka tabbatar da cewa haka waɗannan hadisan gaskiya ne annabi ya faɗe su kuma abin da ya faɗa a ciki haka ne daga shi babu wani annabi dan haka fa huwa sallallahu alaihi wa sallama sayyidul mursalina yaqinan tabbaci haƙiƙa ko manzon Allah shine shugaban manzanni dama a cikin hadisai da dama da Bukhari da Muslim suka rawaito ya ce ana sayyidu walad ibn adama ni ne shugaban 'ya'yan adam gaba ɗaya daga cikin 'ya'yan adam ko aka samu annaba da manzanni wa min al-mu'saf mala yace sai dai abin takeici an aqula in ce inna hadhihi al-aqida wannan aqida ta ne ta cewa ainihin wato ba za a yadda da hadisai mashhurai dangane da aqida hadisai ahad dangane da aqida ba la yu'minu bi ha'ula'ika alladhina yashtarituna fil hadisi alladhi yajibu al-iman bihi an yakuna mutawatiran wato mutanen da suka sharɗanta cewa hadisin da ya wajaba a yi imani da shi dole sai ya zama mutawatiri to ba su imani da wannan aƙidar ba akwai waɗanda suka ce ba za a yadda da hadisi ba sai hadisin da ya kai mutawatiri to kun ga wannan hadisin bai kai mutawatiri ba a ƙarƙashin wannan magana ba su yadda da wannan hadisin ba sakamakon wannan magana to ba su yadda cewa manzon Allah cikamakin annabawa bane kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko dan haka sai suka ce sai malai yace fa kaifa yu'minu biha man sarraha to ta yaya za a samu kuma wanda ya fito ƙarara ya bayyana bi annal aqidata cewa aqida la tu'khadhu illa min alquran ba ma a daukan aqida sai daga qur'ani akwai malamin ma da shi gaba daya ba ma wai mutawatirin hadisi ba sai ce in dai aqida ce to sai dai in qur'ani ne ya zo da ita amma dan hadisi mutawatiri to bai halatta a ce za a dauko aqida daga cikin shi ba ka sheikh shaltut wa ghairihi kamar wani ba misri mai suna a sheikh shaltut da kuma waɗansu malaman wannan malami in ba ku manta ba da muke karatun littafin manzilatus sunna ta sheikhul muhaddis al-albani na yi ishara akan shi wannan malami wani fasikin malami ne a ƙasar masar ko da wannan magana za ta yi wa wasu zafi kwarai da gaske amma ina faɗi ina nufin abin da bakina yake faɗi fasikin malami ne kuma zindiki a ƙasar masar yake babban malami ne amma yana da muguwar aƙida ta in ba abin da ya zo a ƙur'ani ba to baya yadda da wannan abu musamman abin da ya shafi aƙida dangane da ibadoji kuma hadisan duk da suka zo sai hadisin da ya gwada da kwakwalwar shi ya ga a kwakwalwancan shi bai saba ba sai ya ce to wannan ya inganta kamar yadda gazali yake gazali wanda ya rasu ba da daɗe nan ba gazali ne ihya ulumuddin ba to wannan malami a Sheikh Shaltut abin bakin ciki akwai wasu waɗanda yake manyan lakcarori ne a ƙasar nan tamu waɗanda suke cikin jami'o'i suna ainihin kulliyatu shari'a da kulliyatul lughal arabiyya da kulliyat na ainihin dirasatul islamiyya sun amince da wannan malami amincewar da hatta kai suna ɗibo zantukan shi suna gabatar da laccoci a kai a ƙashin gaskiya wannan mummunan kuskure ne wanda wannan ta'addanci ne wa aƙidar musulunci domin malaman musulunci da ɗaliban musulunci na ilimi sun wadatu daga shaltut da makamantan shi ga littafin da shaltut ya rubuta wanda a nan ne ya dargaja duk waɗannan manufofi nashi ya sa mishi al-islamu aqida wa shari'a wannan littafi a cikin shi ya fito ƙarara musamman a cikin shafi na hamsin da tara ya bayyana wannan magana cewa matukar matsala aƙida ce to sai in qur'ani ne ya zo da ita amma in hadisi ne ya zo da ita ko da ya kai mutawatirin da al'umma duk suka haɗu akan karɓar shi ko a wajen aƙida ko ba a wajen aƙida ba to shaltuti ya ce ba za a aiki da shi ba to anan kun ga ya saba wa ijma'in na farko da na ƙarshe domin wasu na ƙarshe ne suka ce a'a aƙida sai in ta zo a hadisi mutawatiri shi kuwa sai ya ce hatta mutawatirin ma in shi ya zo da mas'ala aqida in dai ba ta qur'ani ba za a yarda da ita ba to wannan zindiƙanci ne kuma wannan fita ne daga addinin musulunci shi yasa wajibi ne a tsoraci shaltut da shi da ainihin malamai makamantan shi kuma suna nan zankame a ƙasan masar da yawancinsu suna cikin jami'a azhar shi yasa da wahala kaga mutum ya fito daga jami'a azhar ya kubuta daga bid'a dangane da aqidar shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to malam yace wa qad radattu ala haula'i jami'an ash-shaykh al-muhaddith al-albani yace na tattara waɗannan baki ɗaya shaltut da makamantan shi na yi musu raddi min 20 wajhan ta fuskoki 20 fi risalati a cikin littafi na mai suna wujubul akhd bi hadith al-ahad fil aqida wajabcin riko da hadisi ahad hadisin da bai kai mutawatiri ba a cikin mas'ala aqida والرد على شبه المخالفين da kuma raddi game da shubuhohin waɗanda suka saba akan haka jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan littafi karami ne a shekul muhaddis al'allamatul albani ya yi shi akwai matsala a can gaba dangane da imani da irin waɗannan matsalolin yanzu matsala ɗaya ce shi yasa ban zo da wannan littafi na yi talhisin abin da ke cikin shi ba sai mun zo can ƙarshe ƙarshen wannan littafi inda zai magana akan saukar annabi isa a ƙarshen duniya da fitowar yajuju da majuju da bullowar rana daga yamma duk mun yadda da wannan gaskiya ne to amma waɗannan yan bid'a duk sun kawo shubuha to waɗannan yan bid'a kuma suna nan sun yi ɓoro sun yi kwanto a cikin malaman ahlus sunna to dole ne a zo a fashe asirinsu domin mu ba mu da zumunci da kowa sai wanda ya zan aki da shiga dace da qur'ani da sunna dan haka mu ba cikin kungiyar kowa muke ba da cikin kungiyar kowa muke to in ta zo kan dan kungiyar mu sai mu sassauta mishi amma kan mai uwa da wadi ne duk wanda ya saba qur'ani ko hadisi ko waye shi ba ganin girman shi wallahi tallahi da shi da fir'auna duk ɗaya ne a wurin mu bar ganin shi malami ne ko ya iya tafsiri ko ya iya hadisi ko ya iya nadi ko shehi ne ko wane ne matukar ya saba alqur'ani da hadisi to ya zama shi ma fa fa asafir aunin rasula yadda fir'auna ya saba wa nashi manzon shi ma ya saba wa nashi manzon dan haka karka bambance su sai dai wancan ya saba wa manzo Musa ne wannan ya saba wa manzo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu malai yace wa zakartu fi akhiriha 20 misalan kuma a ƙarshen wannan littafi sai na faɗi misalai guda 20 min al-aqaidi sabita na aqidoji tabbatattu fil ahadisi sahiha waɗanda suka zo a cikin hadisai sahihai yalzamuhum jahaduha wanda yake a ƙarƙashin tasu aqidar to ya lazumce su sai su jayayya su yi musun wannan abubuwa wa adamul imani biha kuma su ki imani da su dan me domin waɗannan matsalolin sun zo ne a cikin hadisai waɗanda suke ahad jama'a mun gano wannan akwai matsaloli da dama waɗanda sun zo a cikin hadisai ahad za mu zo mu same su a gaba in Allah ya so su ma to a nan ne sai a kawo su sai ka ji to a ƙarƙashin wannan aƙida ta waɗannan mutanen da suke ƙin yadda da hadisi ahad a wajen aƙida to duk waɗannan aƙidojin kaga ba za su yarda da su ba kenan to shaltut shi kuma shine ya sharo ta ta fita su faɗi shi sai ya ce ko da aƙida ce ta zo a cikin hadisi mutawatiri to ba za a yadda da wannan aƙidar ba don haka littattafansu ne waɗannan zindiƙan namu na Najeriya suka je suka karanto in ba manta ba shekaru goma da suka wuce suka zo suka baza wannan aƙida aka yi ta rikici a ƙasar nan cewa ceto ƙarya ne dawowar annabi isa ƙarya ne sai su kawo shubha in ya dawo ya zai zama da me zai zo duk wannan malaman sunna sun ba da ansa a kai to waɗannan littattafan ne na su waɗannan malaman suka je shi yasa jama'a akwai haɗari game da ka je ka yi karatu a cikin faculties ɗin nan waɗannan kulliyar da ke cikin jami'a ba tare da kun samu ƙwararrun malamai ba don haka lallai akwai buƙatar wallahi musulmi su buɗe jami'o'i masu zaman kansu waɗanda za su yaɗa kyawawan aƙidoji in ba haka ba waɗannan da za su je su karanto munanan aƙidoji a cikin waɗannan kulliyatu shari'a su ne za su zama manyan malamai na majalisar ƙoli na ƙasa baki ɗaya shi yasa ko ga mas'ala aƙida a ƙasar nan har yanzu aka kasa gyara ta saboda me saboda manyan da ke supreme ɗin wanda ke can ƙololuwar aƙida kyakkyawa ba ta yi musu daɗi don haka ba za su yadda a tattake ta balle a gane gaskiya don haka har yanzu an kasa gane shin suwaye batattu ne tsakanin salafiya da khalafiya tsakanin mabiya aƙida annabi da mabiya aƙidar yan baya suwaye batattu suwaye akan daidai saboda manyan na kololuwar suna da aƙidoji ne irin na yan baya to don haka ba za su so a ɗauko aƙidojin mazan jiya ba Allah ya kiyaye malam ya ce wannan ainihin wa hadhihi al-aqida wahidatun minha faraji'aha fa innaha matbu'a wa hamma wannan aƙida na ɗaya daga cikin aƙidojin da ainihin muka bayani